إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna goma sha uku ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da biyar ga watan tara shekara ta 2025 miladiya darasinmu na uku kenan a cikin littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami fadilatu sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz Allah madaukakin sarki mishi rahama satin da ya wuce mun tsaya karshen darasi na biyar shine al-ihsan bayani akan ihsani malam kuma ya nuna mana cewa ihsani yana da rukuni guda ɗaya shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in har kai baka ganin Allah to ka sani shi ko Allah yana ganin ka Allah yana ganin ka kuma ya san duk abin da kake aikatawa na ibada saboda haka ka kyautata ibadan ka inganta ta domin samun kyakkyawan sakamako a wajensa da kuma gujewa ko kaucewa ma fushinsa da kuma azabansa Allah ya tsare mu daga azabansa za mu tashi akan addarsus addarsus sadis الدرس السادس درس نشدا مالن yace shuruɗu salati sharuɗan sallah yanzu malam ya gama mana bayani akan rukunin musulunci na farko shine la ilaha illallah zai mana bayani akan abin da ya biyo baya shine wato ainihin sallah da kuma wato rukun hukunce hukuncenta da kuma bayani akan rukunnanta da sharuɗanta da kuma wajibanta da abubuwan da suke ɓata ta malam ya ce shiruɗin salati sharuɗan sallah lafazi na sharaɗi idan aka ce sharaɗi a musulunci da sharaɗi da rukuni da wajibai duka abubuwa ne na dole wanda ake so dolen dole mutum ya aikata su illa iyaka kamar yadda shek muhammad nasiruddin albani allah ta'ala ya mishi rahama ya ambata a farkon littafin shi talhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha yayi bayani akan cewa idan aka ce sharadi shine abinda abu ba zai cika ba sai da shi amma shi a waje yake ma'ana shi ake fara yi sai an kawo shi tukunna kafin a kawo wannan abin da yake masa sharadi sallah yanzu tana da sharuɗa to ya aka ce sharaɗin sallah shine abinda in ba shi sallah bai yi ba amma ana so a samo shi kafin a fara sallah ɗin muna fahimta ku sannan shi kuma rukuni shine abinda in babu shi abu ba zai yiwu ba amma shi sai an shiga ciki kafin ake samun shi saboda haka shi sharaɗin sallah yana wajen sallah ne shi ko rukunin sallah yana cikin sallah amma dukansu in babu su sallan ba za ta yi ba ko da an yi ba ta yi ba amma dai sharaɗi yana waje rukuni kuma yana ciki Allah ya san muna fahimta sai ce shuruɗus salati wa hiya tis'atu malam yace sharuɗan sallah guda tara ne ma'ana abubuwan da ake so ka samar da su kafin ka fara yin sallah ballanta za sallar ta karbu abubuwa guda tara abu na farko shine al-islam shine musulunci musulunci dole sai da musulunci kafin ka yi sallah duk wanda yi sallah in ba musulmi bane shi yayi aikin banza yayi aikin banza saboda babu sunan shi a cikin buca din wanda Allah zai ba malada saboda haka sharadin farko kafin Allah ya karbi duk wata ibada taka ba ma sallah ba sharadin farko shine musulunci in har baka da musulunci to baka da identity da za a karbi ibadanka eh babu sunanka a cikin wanda za a ba malada duk abin da kai Allah yana cewa a cikin alkur'ani مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله yana cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu in kana so ka san misalin kafiri a'malukum yaya misalin ayyukan kafirai yake Allah ya ce karamadi kamar toka ce ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif wadda iska mai tsanani ta kwashe shi a ranar da aka yi iska mai tsanani kamar misali a samu ranar da guguwa ke kadawa sai ka ɗauki kwano ko faranti a zuba toka a ciki guguwa sai ta taso kamar yadda misali guguwa ke isowa ko iska kafin zuwa ruwan sama ko wani abu makamancin haka sai ka sanya wannan farantin tokar a inda wannan guguwar take kadawa idan ka tsaya kirga goma za ka kirga goma tokan nan tana nan ba za ka kirga ba kafin ka kirga biyar tokan ta yi mai ta wuce to wannan yadda ka ga tokan nan ta sheke to haka misalin ayyukan kafirai suke nan tashi iya ba Allah ya ce la ya qaduna mimma kasabu ala shay duk ayyukan da suka aikata ba za su mori komai ba a ciki zalika huwa dalalul ba'id sana a suratul nur yana cewa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابا والله سريع الله ينتوى والذين كفروا سوكو كافري أعمالهم مثال أيوكم إن كان سوك غاني me matsayin aikin alheri da kafiri zai a duniya Allah ya ce ka sarabin biki'ati kamar kawalwalniya ce mun san kawalwalniya idan rana ta bugi kwalta daga nesa idan ka tsaya ka hangi kwalta a can nesa za ka ɗauka kamar ga ruwa can ya zuba amma in ka zo sai gaba ruwa bane ko shi ne Allah ce ka sarabin biki atin ya sabu huzon anu ma'an me jin kishi ruwa in ya hange shi zai ce ga ruwa can hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har sai ya zo sai ga ashe ba ruwa bane to haka ayyukan kafirai suke duk aikin da suka aikata a duniya tsammanin su in an je can za su mora sai sun je su gaba komai wajen Allah indahu tofawa hisabuhu sai kuma ya gamu da Allah a ran tashin kiyama Allah sai cika masa hisabinsa to duk aikin da kafiri a duniya aikin banza yayi sai an je lahira yana jiran a tara masa ayyukan sai mora ina wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah sai ya sanya aikin ya zama iska ne ko kura ce ko datti ne wanda iska za ta sheke shi ta fitar da shi sai zama ba zai amfani shi ba nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta lissafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen wasu manyan masu arziki a cikin garin makka ta ce kaga da wani da wani da wani akwai taimakon mutane wani yana taimakon jama'an an zo aikin hajji irin na jahiliya wani yana kaza yana kaza ta ce to ya manzan Allah shin yanzu in an je lahira gashi kuma sun mutu ba imani shin yanzu an je lahira ya za a yi da su ladan ayyukan alherin da suka yi ya za a yi manzo Allah ya ce bari amfani su da komai ba saboda ba ba su taba ɗaya daga cikin su bai taba budan baki yace Allah ka gafarta mun zunubai na na tuba na musulunta ba haka duk abin da yayi yayi aikin banza Allah ka tsare mu to wannan shine na farko sharadin farko kafin ka yi sallah da duk sauran ayyukan musulunci shine al-islam yau inda kafiri zai shigo masallaci kullum in za a yi sallah ya zo a yi sallah da shi to an tashi ranar alkiyama wajen rabon lada kamar kai ne yanzu ka shiga state secretariat ka samu ministry na wani bangare a ministry of land and survey ministry of kaza sai kullum ka dinga zuwa aiki da sassafe karfe 8 kai state secretariat ka je ka zauna a office ko kuma ka je kai ta shara kai ta aiki sai an zo wata ta zo ƙarshe wannan ya ce ya ji salarinsa ya shigo wannan ya ce ya ji salarinsa ya shigo kai kana jiran naka salarin ya shigo ba ga salari bai iso ba ka je ka samu kashiya a ce to kullum fa da sassafe nake zuwa takwas a nan take mu kuma gashi an biya salari babu ne yanzu mai dai sai a duba sunanka abota ba sunanka abota ina appointment letter ka babu waye appointment ɗinka ma'aikaci a nan ba wanda ya appointment ɗinka to kaga ba kai aikin banza ba kai yanzu da kai kullun kake doka sammako da kai mai doka sammako kullun da wanda yake zuwa latti karfe 11 ina jin wanda yake zuwa karfe 11 da sunansa Abuja za a bashi salary kai ba a baka ba to haka ne kafiri ya dage kullun ana kiran sallah kan a idan da kiran sallah ya iso masallaci shi ko wancan musulmin kullun rigaggeniya yake tsakanin isan sallarsa da fitan lokaci to an je lahira sai a ba mu wannan aljanna wannan akai shi wuta saboda wannan bayi da identity na musulunci ballantana ya samu abin da zai zama silar da zai shiga aljanna wannan na farko kenan sharadi na biyu shine al'aqal al'aqal shine hankali hankali mahaukaci ba alƙalami akan shi ba kuma wajabta masa cewa dole dole sai yayi sallah ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an thalathin an wato ainihin a daga alkalami akan mutum uku na farko shine annaim hatta yastaqis mai bacci har sai ya farka duk mai bacci ma ba ya cin hayyacin sa duk abin da ya ba a rubutawa wasagir hatta yakbur karamin yaro har sai ya girma bai san me yake ba yace wal majnun hatta yufik da kuma mahaukaci har sai ya dawo cin hayyacin sa saboda haka daga cikin sharuɗin sallah akwai hankali hankali sannan watamyiz at-tamyiz shine iya bambancewa bambance abu mai kyau da mara kyau wannan karkashin sa ya shiga akwai balaga a ciki eh mutum sai ya kai marhala ta balaga ya mallaki hankalinsa akwai wanda shi ba mahaukaci bane shi amma bai mallaki hankalinsa ba ko shi yasa Allah ya ce me wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum Allah ya ce ku jarabta marayu har sai in sun kai marhala ta balaga sun kai matakin da za su iya yin aure Allah sai ya ce hatta fa in anastum minhum rushdan in kun harari kun fuskanci hankali da shirya tattare da su to fadfa'u ilaihim amwalahum ku dauki dukiyarsu ku basu ma'ana yanzu yayi hankali da yana iya bambance ina ya kamata a kashe dukiya ina ne kuma bai kamata ne bai kamata a kashe dukiya ba to a wannan lokacin sai ku ɗauki dukiyarsa ku bashi kaga kenan ashe shi asali ba mahukaci bane shi yana karamin yaro da hankalinsa ba mahukaci bane shi din bai cin abinci akan bola bai yawo da yagiggen kaya bayan duk abin da mahukaci yake saboda me in ma ya ga mahukacin ma dariya dai masa dan yana makan shi kallon mai hankali amma kuma bai mallaki hankalin nashi ba tukunna to saboda haka akwai at-tamyiz sannan akwai raf'ul hadath wa raf'ul hadathi shine kawar da hadasi idan mutum hadathi shine al-kharij min as-sabilain abinda ke fita daga mafita guda biyu dan adam ko ta gabansa ko ta bayansa wannan shine al-hadath bayan gida bawali fitsari kenan ko hutu ko kuma a mazi ko mani duka sai ya kawar da su manzo Allah yana cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban wato a Allah baya karban sallan dayanku idan yayi hadasi har sai yayi alula saboda kai kawar da hadasi sannan wa izalatun najasati ya kawar da najasa ya zama babu najisa tattare da shi tufafinsa ba najisa shi a karan kansa gangan jikinsa ba najisa sannan inda zai yi sallah din ya zama babu mai babu najisa a ciki ya kawar da najisa kenan shine izalatun najasa kaga wannan ya kunshi wanka ya zama yana da tsarki tsarki na wanka daga janaba in mai al'ada ce mace ce zama ta yi tsarki daga jinin al'ada ta yi tsarki daga jini na haihuwa babu wani abu na najisa a tattare da shi sannan kuma ya zama ya yi alula duka ya shiga ciki akwai wa suturul aura rufe al'aura wannan wajibi ne in za a yi sallah rufe al'aura eh al'auran namiji kuma malamai suna cewa yana farawa ne daga cibiyansa zuwa ƙasan gwiwansa illa iyaka malamai da yawa suna ganin cewa baya dacewa ga mutum ya yi sallah kafaɗansa a buɗe amles ya sa riga amles ko ya sa singileti ya zo ya yi sallah wannan bayi daga cikin ladabi bai dace ba bai dace ba domin Allah ma cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid duk sanda za ku je sallah Allah ya ce to ku ci ado eh abinda tsarin Allah kenan naga mutum ya zo ya sanya kayansa wankakke gogakke ya je ya gama garmudansa a cikin gari in ya zo ya cire sai ya cire shi ya rataye shi idan zai tawo sallar asuba sai ya shiga can kasan kayan wankinsa sai ɗauko kaya ya yi datti ya yi dukun-dukun sai sako ya taho masallaci da shi manzo Allah ya ce innal mala'ikata tata'azza mimma ya ta'azza minhu banu adam duk abin da ke cutar da ɗan adam to yana cutar da mala'iku mala'ikun da suke masallacin suna rikodin ɗin sallolin mutane su ma suna sallah su ma suna cutuwa suna cutuwa shi yasa Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid eh saboda haka da ka taho masallaci ana so ka taho a siffan da misali ka san ana idar da sallah sai aka ce mu wuce gidan gwamna baka da karfa kawai hawa mota za ka yi kama gaba amma in har ka idar da sallah a masallaci aka ce mu wuce gidan gwamna ka ce to ku bari in je in shirya to da sauranka ya nuna a wajenka a zuciyarka zuwa ganin gwamna ya fi zuwa ganawa da ubangiji Allah ka tsare mu ka karba mana ibadunmu tafi saboda haka ana so dole sai an rufe al'aura ita kuma mace idan za ta yi sallah iya inda aka ba ta dama ta bashi a buɗe shine fuskanta da kuma tafin hannu amma daga samanta har ƙasa ƙafafuwanta ba a so ta bari a waje duk macen da ta yi sallah da kafanta a waje ba sallah ta yi ba saboda haka mace in za ta yi sallah ko dai ta nemo dogon hijabi da zai rufe ƙafafuwanta kirif ko ta sauke zaninta ya rufe kafafuwanta kirif ko kuma ta saka safa ta rufe kafanta amma in ta yi sallah da kafanta a buɗe to ba ta yi sallah ba sallar ta bai ba wannan shine sitirul aura sannan malam yace na gaba shine wa dukhulul waqt shigan lokaci duk sallah dole sai ka jira lokacin da ta shiga duk gaggawanka eh Allah yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban hukuta sallah ta kasance wajiba ce akan mu'minai dole ce su yi ta amma kuma Allah ya ce tana da me tana da lokaci kowace sallah da lokacinta da ka sai ka jira lokaci ya shiga sannan akwai wastiqbalul qibla fuskantan alqibla fuskantan alqibla dole sai ka fuskanci alqibla in za ka yi sallah eh kamar yadda Allah ya umarce mu a cikin alqur'ani wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kwafto za ku yi sallah Allah ya ce to ku fuskanci alqibla shine bangaren ɗakin Allah mai alfarma Makka kenan saboda haka dole ka fuskanci alqibla haka inda yanzu mutum zai zo masallacin nan zai yi sallah sai ya juya ya kalli yamma ko ya kalli kudu ko arewa bai yi sallah ba saboda bai kalli ne bai fuskanci alqibla ba alqibla ake so ka fuskanta alqibla alƙibla shi ake suka fuskanta kaga mu a nan mun saba cewa gabar shi yasa in baka fahimci yanayin garuruwa ba sai ka ɗauki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauka cewa suna da wani hadisin ya ci karo da wani misali manzo Allah yake cewa idan kun zo za ku yi bayan gida ko bawani sai ce fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha in za ka yi bayan gida ko za ka yi bawali manzo Allah ya ce kar ka fuskanci alƙibla kar kuma ka juya ma alƙibla baya sai ce walakin sharri ko au bu sai dai ku kalli gabar ko yamma kaga yanzu idan kai wannan hausa kai wannan fasaran anan kai gwari ka ce kar ka kalli alƙibla sai dai ka kalli gabar to ina ne gabar nan ina ne alƙibla nan duka abu ɗaya ne kar ka juya ma alƙibla baya kar kuma ka kalli yamma kaga juya ma alƙibla baya anan shine me shine yamma eh amma kaga sai ka yi la'akari da shi kuma annabi inda yake rayuwa sallallahu alaihi wasallama gabar da yammansa a can shine mu kuma kudu da arewan mu anan mun fahimta ko shine kudu da arewa ma'anar to shi yasa sai ce kar ku kalli alƙibla kar kuma ku kalli wato ku juya ma alƙibla baya saboda mu gabar da yamman mu a nan shine kudu da arewan sa da haka shi alƙibla da juya ma alƙibla ba a wajen sa a can kudu da arewa kenan mu kuma kaga kallon alƙibla da juya ma alƙibla baya a nan shine gabar da yamma saboda haka alƙibla ake so ka fuskanta alƙibla nan da ka fuskanta haka duk wanda ya yi sallah da gangan bai kalli alƙibla ba sallansa ba ta yi ba amma in ya yi sallah bai kalli alƙibla ba amma bisa kuskure na farko shine idan yana cikin sallah sai wani zai ce masa kai ainihin ba nan ne alƙibla ba to sai ya juya a lokacin da yake sallan ba sallama ne ba ba yanke sallan zai ba sai ya juya sai kalli alƙibla ya ci gaba da sallansa sallolin da ya yi sauran rako'in da ya yi a baya sun yi yanzu sai ya ci gaba ko da ta hiyan ƙarshe ce yake yi to zai juya ne sai ya yi sallama shi kenan idan kuma ya idar da sallar in ya idar da sallar kafin aka ce masa misali ya yi sallar a zahar ɗazu yanzu kuma za a yi sallar la'asar misali sai da ya zo ya kalli inda ba alƙibla ba sai wani ce masa kai to ainihin ba alƙibla ba da zai ce ta ija ai ɗazuma da zan yi asuba nan na kalla da zan yi la'asar azahar nan na kalla shikenan sallolin da suka wuce sun riga sun yi kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ambata a cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haka maganganun malamai suke ba ramako a kansa saboda yayi shi ne bisa kuskure Allah kuma ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko yayi shi bisa kuskure ko ma misali ya shiga dimuwa ya ma manta alqibla ne sannan shar'i na ƙarshe shine anniya niyya in mutum zai sallah dole sai yayi niyya niyya kuma jama'a a dukkanin ibadun musulunci ibada ɗaya ce aka yi duka fulta niyya a baki shine ibada aikin hajji shine in ka zo da ka yi ihrami ka ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma hajjan wa umra shine iya inda aka yi duka fulta niyya me ka zo yi zallan aikin hajji ne ko aikin hajji da umra amma a duka sauran ibadu bid'a ce fulta niyya sawa'u na azumi ne ko sallah ne ka ce ya Allah na yi niyyar yin sallan asuba a masallacin ne shi na masallacin nan a masallacin abubakar siddiq a bayan liman malam abdullahi a rana kaza ga watan kaza da ba wannan ai dogon lissafi ne eh bid'a ce wannan amma niyya ita ce alola da ka yi daga gida ka taho masallaci to wannan shi ne niyya jama'a muna gane ku yanzu da na yi alola daga gida na taho masallaci ka gani na yi alola na fito na tinkaro hanyar masallaci kana buƙatar ka tambaye ni na zan ji ba buƙata kana gani na kasan inda zan taho to wannan niyyan da na yi na tashi na yi tsarki na yi alola wani ma watakila ya farka kamar yanzu da asuba ba mamaki wani ma ya farka yana da janaba ya yi wanka ya yi alula ya kamo hanya ya tafi masallaci wannan shine niyya da ya ishe kan niyya ba bukatar sai ka zo ka furta ba bukata saboda haka wannan shine niyya ko a ramadan zo ce Allah na yi niyyar yin azumin watan ramadana kwana 29 ko 30 a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga san mutane wai a baki dai furta niyyar cewa wai yayi niyyar yin azumin watan Ramadan kwana 29 ko 30 in an zo an ce ya cika kwana 30 kuma ya dinga zage zage to ina niyyar da kai a farkon Ramadan ina niyyar ai dama da ka zo kullu niyyar ba ka ba da option bane me yiwa ya zama kwana 29 ko kuma 30 to asali furta niyyar ma bid'a ce babu ita zallan farkawa da kai ka tashi za ka yi suhur wannan shine niyyar azumi ya yi shekaka shi ne niyan azumi shi yasa manzala ya ce duk wanda bai kwana da niyan azumi ba kafin fitowar alfijir bayi da azumi azumin farilla misali yau 29 ga watan sha'aban gobe ɗaya ga watan ramadan to ana so ka jira a tabbatar an ga wata kafin ka kwanta bacci saboda ka kwana da niyan gobara ka tashi da azumi saboda ko da ka yi ta zance baka farka ba kana farkawa wucewa za ka yi amma in ba kwana da niyya ba kuma ba ka farka ba har alfijir ya fito to in ka farka da ka kame baki ne ba cin abinci a wannan wurin sannan wannan wurin za ka biya shi saboda ba niyya Allah Allah ya kiyaye to wannan su ne sharuɗa da ake so abinda malam bai kawo ba a nan wanda da yawan malamai sai kawo wani sharuɗa shine alwala alwudu wanda shi ma sharadi ne na sallah wajibi ne dole kuma ana yin shi ne kafin a shiga kafin a shiga sallah sannan yace ad-darasu sabi' shine arkanu sala darasi na bakwai rukunnan sallah mun ji cewa sharadi shine abinda ake yi gabanin a shiga cikin abu rukuni kuma ana yin shi ne bayan an shiga ciki arkanu salati wa hiya arba'atu ashara malai ce rukunnan sallah guda goma sha hudu ne na farko shine alqiyamu ma'al qudra idan zaka yi sallah dole ka yi ta a tsayi in kana da iko kana da dama ka yi sallah a tsayi don Allah ya umarce mu in za mu yi sallah mu yi ta a tsayi hafizu ala salawati was salati al-wusta yace wa qumu lillahi qanitin ku yi sallah a tsaye ku tsayi don Allah saboda haka yin sallah a tsaye wajibi ne in kana da dama in ba daman ka tsaya a tsaye kai kadai haka to sai ka jingina a jikin bango in ba za ka iya jinginan ba in a sanda ne za ka dogara to in ba zai yi ba ka jingina a jikin bango in ba zai yi ba ka yi sallan a zaune a zaune din kar ka jingina da komai in ba zai yi ba sai ka jingina to ka yi sallah ka samu bango ka jingina in ba zai yi ka yi sallan a zaune ba to sallah aka ce ka yi ta a kwance kai karshe aka ce ma idan imani za ka dinga yi da kai alaman ka ɗago daga ruku ka tafi sujada ka ɗago zuciyarka tana tasbihin bakinka na motsawa dole ne kai sallah saboda haka sallah alkiyamu ma'al kudra ana so ka yi ta a tsaye in akwai dama na biyu shine wa takbiratul ihram kabbaran harama wannan rukuni ne duk wanda ya sallah ba kabbaran harama sallan bata yi ba sallan bata yi ba kamar ka zo za ka shiga mota ne za ka tafi a mota sai ka yi ta matsa totur amma baka yi ma motar kisi taka ba baka tada motar ba motar za ta matsa gaba kana ta taka totur baka kunna motar ba ina motar za ta je ai ba za ta je ko ina ba ko ba za ta motsa ba to wannan shine takbiratul ihram a sallah dolen dole shine mabudin sallah in baka yi shi ba to duk sauran abin da kai aikin banza ne sannan wa qira'atul fatihati ta karatun fatiha manzo Allah yana cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab duk wanda bai karanta fatiha ba ummul kitabi bai da sallah bai da sallah saboda haka kaga kenan wannan ya nuna mana ashe koyan fatiha dole ne akan kowa kuma koyan ba koya da ji a masallaci ko lasifika ba ka je a koya maka fatiha mai kyau ka je a koya maka fatiha mai kyau eh yanzu kowa a cikin nan ya yi makansa lissafi inda wata rana za a zo liman bai zo ba kawai a tura ka gaba a ce shiga ka ja musalla ya za ka yi fatiha za ta zo da kyau eh wanda idan sallah ne wanda ake a sallance to za ga mutane suna gaggawan shiga limanci saboda shi wannan abu ya ake yi eh amma idan sallar da ake yi a bayyane ne ba akwai wani da yake faɗa mana a kasuwansu an saba ana tashi ƙarfe shida akwai wanda yake jan su sallah dama azhar da al'asar zalla ake yi suna ganin shi ustazu masha Allah da gebunsa aka ba shi limanci to sai wata lalura ta kama za a yi sallar magariba a kasuwa kowa ya alula ana jiran malam malam ustazu ko ya dinga alula yayya sake yayya sake yayya sake karshe ce wani ya shige jiya sallar aka ce mesa ce wancan din mai lajiya ne saboda ba abin da ake karantawa a ciki ai wai wancan din mai lajiya ne saboda shiru ake kaga kenan yanzu shi wannan sallolin da ya dinga yi a baya ba shi sisi kwanda mai ke yi sai wata ai kai aka rama kalla wancan din ma ba shiru ake yi ba kawai a sallance ake yin su ne eh to haka mutane suke kuma ni ya taba ganin wannan da ido na a nan masallacin rauda da ke nan bakin titi wannan masallacin mu na rauda nan wata rana yi sallar magariba a masallacin muna ɗan zaune a cikin masallaci sai wasu suka zo su biyu da su yi sallah malam suka yi ta fadda ra'atun fiha wannan yana ka tada iqama in tada iqama kaja wannan yana in tada iqama kaja wallahi haka suka yi ta yi sun fi minti uku zuwa biyar suna wannan jayayyan wadi tada iqama wadi ja sallah eh ina tabbatar maka da sallan azahar ne ko la'asar za a yi da ba za a yi wannan jayayyan ba a wannan minti biyar din ya cace sun idan sun watse Allah ya kiyaye da haka jama'a kowa je koyi karatun fatiha wajibi ne dole ne eh shi yasa ai a farkon littafin malam ya kawo darasin farko shine kowa ya iya fatiha kowa ya iya fatiha eh kar ka zo kana sallah kana iyyaka na abudu wa iyyaka nastaqim kaga kan wa iyaka nastaqimu kan fito fasara mana ita ai ba za ta je ba ihdinas siratal mustaqim kaga ko ba zai bi ba Allah ya kyauta sannan war ruku' akwai ruku'u rukuni ne cikin rukunin sallah duk wanda bai yi ruku'u ba a cikin sallah to sallansa ba ta yi ba wal i'tidalu ba'da ruku' da kuma daidaituwa bayan ruku ma'ana kaga nan ba a ce dagowa bayan ruku ba sai aka ce daidaituwa bayan ruku ana so a nuna maka bayan ka dago din to ana so sai ka tsaya bayan ka ya miƙe kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane kashi ya koma mahallinsa ka tsaya can amma na ga mutum yana dagowa fit fit ya koma wannan kuskure ne sai ka daidaitu tukunna ka tsaya a tsaye sannan kuma wasujudu alal a'dha'i sab'a ka yi sujjada a kan gaɓoɓi guda bakwai gaɓoɓinka guda bakwai ɗin nan duk gaɓal da ba ta taɓa ƙasa ba in ka yi sujjada to sujjadanka ba ta yi ba waɗannan gaɓoɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni da na yi sujjada a kan gaɓoɓi guda bakwai ya ce gaɓa ta farko ita ce arra'as wato aljibha ba arra'asu ba aljibha goshi sahabin hadisi ya ce manzo Allah da ya ce aljibha sai wa ashara biyadihi ila alfihi sai ishara zuwa ga hancinsa ma'ana sai nuna cewa da goshi da hanci duka menene gabace guda ɗaya shine aljibaha sai ce wal kaffain da tafukan hannu guda biyu wal rukubatain da gwiwoyi guda biyu a tsaraful ne da kuma saman yatsu guda biyu to in ka hada su za su baka gaɓoɓi guda bakwai to duk wanda bai taba ƙasa ba a cikin sujjadanka to sujjadar ba ta yi ba sujadan ba ta yi ba kaga ba wato ba sai an tsaya ce maka wai sujada ma rukuni bane a'a kai sujada akan gabobi guda bakwai din nan rukuni ne dole ne kaga an wuce batun aga ya ma sujada dole ne ko ba dole ba wal raf'u minhu dagowa daga ruku daga sujada kafin ka koma sujada ta biyu wannan wajibi ne wal jalsatu bainas sajdataini da kuma zama tsakanin sujadodi guda biyu wannan dole ne ka zauna kuma ba kana dagowa kawai kana dip kawai ka sake koma ba a'a bayan ka dago sai ka zauna ka yi zikirin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli ko ka ce allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni sai ka karanta wannan tukunna kafin sai ka sake komawa sujjada والطمأنينة في جميع الأفعال da nutsuwa a dukkan ayyukan sallah ana so ka nutsu ka samu tumanina zuciyarka ta nutsu gaɓoɓinka su nutsu eh wannan shine wajibi amma ga mutum ana sallah ɗayan biyu ko dai gaɓoɓin sun kasa nutsuwa ko kuma gaban ta nutsu amma zuciyar ba ta nutsu ba zai fata mun liman ya ce wannan kushu'in nifaɗi kenan kushu'i na munafunci kenan a zuciyar mutum ba ta nutsu ba tana ta yawo ta tashi daga nan ibrahim bako ta tafi raji kotas ta tashi daga raji ta tafi adamu jimba ta wuce cikin gari amma ga gaban sanan ta nutsu yadda kasan imani na diga to wannan kushuyin munafunci kenan akwai wanda kuma za ga ana sallah shi yana ta motsi eh ana sallah ya cire hulansa ya gyara karin hula duka a cikin sallah ya motsa can ya motsa can abdullahi ibn abbasin ya ga wani ana sallah yana ta kushuyi ya buge can ya buge can ya ce law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarih inda zuciyar wannan mutumin ta nutsu da gabobinsa masu nutsu eh da gabobin sun nutsu amma ka gana sallah babu nutsuwa ce ba nutsuwa eh babu nutsuwa cikin sallah ɗaki yana cikin sallah zai cire hulan ya sosa kansa ya gyara karin hulan ya sake mayarwa wani ma ya yi rawani ya kalli rawanin ya sake kunce rawanin ya sake ɗaura duk yana cikin sallah a ba kar makalla in kana tsaya a gaban gwamna za ka yi irin wannan mutum ai nutsuwa za ka yi to ballantana kuma a gaban ubangijin gwamna wattaltibu bainal arkan dole ne kuma ka jera rukunnan nan gaba daya ba zai yi kai zuwa sallah kana yin kabbaran harama ka fara da sujjada ba muna ganewa ko dole kowanne ka ajiye shi a muhallin sa yanda aka ajiye shi wa tashahhudul akhir ka kuma tahiyan karshe wal julusu lahu da zama dan yin tahiyan dole ne sannan was salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da kuma yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan rukuni ne dole ne wa taslimatan da kuma sallama guda biyu to waɗannan sharadi da rukuni abubuwa ne wadda in baka yi su ba sallan automatic ta baci sujjada qabliya ko ba'diya baya gyara su kamar mutum ya zo yayi sallah ba fatiha sallan ba ta yi ba ba'diya ba za ta gyara ta ba qabliya ba za ta gyara ta ba kamar mutum ya yi sallah ba kabarin harama babu sallan gaba daya muna fahimta ku addarsu addarsu thamin na darasi takwas malam yace wajibatus sala wajiban sallah abubuwan da suke wajibi a sallah dole ne ka yi su to su waɗannan su ne idan ka samu matsala da wasunsu to sujada qabliya ko ba'diya tana gyara su in ka yi ragi ka yi sujada qabliya in ka yi ƙari ka yi sujada ba'diya wannan shine sujudu sahwi sujadar rafkanuwa kenan na farko ya ce jami'u takbirati ghairu takbiratul ihram dukkanin kabbarori da za ka yi daga wannan gabar zuwa wannan banda kabbaran haraba mun ji cewa shi rukuni ne dole ne rukuni ne in baka yi ta ba sallah wannan ma kuma su dole ne ka yi su amma in baka yi su ba za a iya gyara su wa qawlu sami Allahu liman hamidahu lil imami wal munfarid da kuma fadin sami Allahu liman hamida ga liman da kuma wanda yake sallah shi kadai to asali kuma a ka'ida ita ce sami Allahu liman hamida wajibi ne akan kowa kowa zai faɗi ta da liman da mamu da mai sallah shi kadai liman yace sami Allahu liman hamida kowa zai ce sami Allahu liman hamida sannan wa qawlu rabbana walakal hamd sai ce rabbana walakal hamd liman zai ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd haka mamu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd haka mai sallah shi kadai bayan da muka saba ba a gargajiyanci eh idan liman ya ce sami Allahu liman hamida sai ladan ya ce rabbana wa lakal hamdu wannan ba haka yake a sunna ba ba haka yake ba liman zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ma mu ma za ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko kuma fahimci cewa shi fa ladan idan aka shiga sallah to da ladan da wanda yake can sawun baya duk matsayin su daya a sallah liman shi ake bi ba jira ake wai liman yayi sami Allahu liman hamida sai ladan ya rabbana wa lakal hamdu kafin a dago ba ruwanka da ladan yanzu aikin sa ya kare aikin shi ya kare eh duk malamai ma suna cewa ma hatta kada ikama ma hakkin liman ne idan liman yanzu ya ga dama ya shigo alalan ya dauki microphone zai tada ikama sai ce ba ni zai karba tada ikama da kansa ko kuma yi assigning wani ya tada ikama bai laifi ba eh bai laifi ba hadisin da yake cewa wai man azzauna fa yuqimu wannan bai inganta ba hadisi ne da'ifi sannan wa qawlu subhana rabbiyal azim fi ruku' da fadin subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u wa qawlu subhana rabbiyal a'la fi sujud da kuma fadin subhana rabbiyal a'la a cikin sujada wa qawlu rabbighfir li bayna sajdatayn da kuma fadin rabbighfir li tsakanin sujadodi guda biyu wa tashahhudul awwal da tahiyyam farko wal julusu lahu da zama dan tahiyyan farko to kaga shi tahiyyan farko dake shi ba rukuni bane idan aka tsallake shi ba a dawowa kansa amma kuma ana iya gyara shi misali mutum ya zo yana sallah shi kadai ko liman yana jan mutane sallah sai ya miƙe da ya raka abin maimakon ya zo na ya tahiya sai ya miƙe to ka'ida ita ce idan hannuwansa tafukan hannunsa da gwiwoyinsa suka rabu da ƙasa to ba zai dawo ba ya riga ya miƙe sai ci gaba da sallah idan aka zo aka idar da sallah bayan an gama tahiyya an gama salati an gama addu'a to kafin a yi sallama sai a yi sujjada qabliya sujjada guda biyu qabliya sai su zama su ne cikamakon wancan tahiyyan farko din da ba a yi ba amma shi tahiyyan ƙarshe to in babu shi babu sallah saboda shi anan ne zaka yi sallama anan ne zaka fita daga sallah din to in baka yi tahiyyan ƙarshe ba yaushe zaka fita daga sallah din kaga ai baka fita sallan ba saboda haka ba daman ka yi magana ba daman ka tashi kawai daga sujjada na ƙarshe sai ka miƙe ka fita zallan ta yi ba ta yi ba dole ka dawo ka sake ta ba kuma gyara ta zaka yi ba sake ta zaka yi sabuwa zaka sake sabuwa zaka sake eh kaga mutane ba su lura da sallah da kyau musamman rukunin nan daidaituwa bayan ruku da kuma miƙe bayanka abin da ake so in da ka yi ruku'u bayanka ana so ya miƙe kar ya yi sama da yawa kar ka daga kanka ya yi sama kar kuma ya yi ƙasa muna ganewa ko kar kanka ya zama na ka daga shi sama ta yadda duk abin da aka sa da gangaro ta baya kar kuma ka sun koyar da kanka ta yadda duk abin da aka sa maka a kai shi kuma dai gangaro ta sama ana so da kanka da bayanka zama a saiti ɗaya bai yi sama ba sannan kuma bai yi ƙasa ba to wannan shine rukun sallah amma na ga mutum ya tsaya kawai ya dan taba hannunsa haka kawai sannan tafukan hannunka ana so ka damki gwiwanka da su wannan gwiwoyin naka ka damki gwiwanka da tafukan hannunka ko ka damke su haka ko kuma ka baza su haka eh amma wani za ga tsintsiyar kafan yake rikewa ka ga wanda ba sallah yake ba ko kuma ko ga mutum da ya dan dubana ko sai eh ana yin sallama ka kada ya kama ka sake sabuwa don wannan ba ta yi ba don wani ya zo yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sai ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sallama sai manzo Allah ya ce da shi ilji fa salli fa innaka lam tusalli manzo Allah sai ya ce masa kai kuma kai sallah dan ba kai sallah ba ya sake komawa ya yi sallah ya sake dawowa ya ma annabi sallama manzo Allah ya sake ce da shi ilji fa salli fa innaka lam tusalli ka fa koma ka sake yin sallah duk wancan da kai ma bata yi ba ya sake komawa yayin sallah ya sake dawowa manzo Allah ya sake ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli manzo Allah ya ce kai ka fa koma ka yi sallah duk wannan din ma bata yi ba Allah sarki bawan Allah sai ce ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayraha na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya sallar da tafi wannan kyau ba ce fa'allimni ko ya mun ba shi kenan ba ga shi a gindin magani aiko a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sai tashi ya koya masa sallah da nutsuwa a cikin sallah in kai kabbaran harama yace fa qum hatta ta'tadila qa'iman ka tsaya sai ka daidaita a tsaye ka karanta Fatiha ka karanta abin da ya sawwaka maka na Fatiha na sura yace sannan sumarka hatta ta'tadila raki'an ka yi ruku'u har sai ka daidaita a ruku'u ka nutsu sannan ka yi zikiri ka ɗago har sai ka tsayu ka daidaita a tsaye sannan ka tafi sujjada har sai ka daidaita a sujjada kowace gaba ta koma muhallinta sannan ka ɗago har sai ka zauna ka nutsu ka daidaita a zaune kafin ka koma yace sun maf'al zalika fi salatika kulliha duka sallan kai zama haka kake yi duka sallan kai zama haka kake yi amma kaga mutane ba haka suke yi ba mutum wani ya shiga sallah ba shi minti uku wai ya idar da sallah minti uku ya idar da sallah eh minti uku ya idar da sallah har liman ma idan ya dan jima a sallah Allah ya to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai yana da sassautawa mutane sassautawa aka ce ba wasa da sallah ba abinda wai yake so kawai shine kullun an zo sallah standard kawai sallah a ƙariya inna anzallahu da qul wallahu mafiya yawa kuma saboda jinkirin mutane da wasa da sallah in aka tafi akan wannan karatun sallah da yawan mutane ba za su samu sallah ba a za su samu sallah ba cewa manzo Allah na tausayawa eh a cikin tausayawan manzo Allah ne ya karanta suratul arafi a sallar magariba saboda tsaban tausayinsa sallallahu alaihi wasallam duk a cikin tausayinsa ya karanta suratul arafi a sallar magariba kaga suratul arafi kusan shafi 30 da ta dun shafi 30 manzo Allah ya karance ta kaf a raka daya sallar magariba to kai ka zo an karanta maka rabin shafi ka ce manzo Allah na da tausayawa da ka tausaya to ya kake so a yi sallah ya kake so a yi sallah eh har wani ya taba gaya mun cewa wai ni damoyin rayuwa ba su mun yawa bane shi yasa nake jimawa a sallah to yanzu dan Allah kai da damoyin rayuwa suka maka yawa kana da mafitan da ya wuce sallah ne ka kaddara damoyin rayuwa sun maka yawa in me mafitan kan ba sallah ba me mafitan ka wai ko a shi abin da yake yi Allah Allah ne a yi sallan a koma majalisa a cigaba da kadin cewa kasa ta rikici to duk zaman da kuke a majalisar na ƙasa ta rikice kun taɓa kawo hanyar da za ku gyara ta damuwansu a yi a yi a koma a ci gaba da cewa ƙasa ta rikice ga wajen mai gyara ƙasan bayan ta rikice ba ya so ya ɓata lokaci a gun ba ya so ya ɓata lokaci a gun sai dai zauna akan teburin mai shayi ai ka san masu zama a teburin mai shayi sun fi kowa hankali a ƙasa sun fi kowa hankali a ƙasa aminti biyar dai kawo fomulan yadda za a gyara ƙasa aminti biyar shi kuma ka koma gidansa ya kasa gyara gidansa amma minti biyar ya kawo hanyar da za a biya gyara ƙasa saboda shi ɗan kallo ne kawai shi baya cikin players ne Allah ya samu wani lafiya saboda haka ana so mu samu nutsuwa a cikin sallah mu dinga yin sallah ingantacciya nagartacciyar sallah Allah ya samu dace za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته